بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a daren 23 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma allah da shi ne kaset na 439 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka da amfana da su ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadithi Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskiya Auzaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah shi da nishi Allah ya taimake mu kafin nan akwai tamboyi kamar haka wannan ce mutum ne ke sallah mai raka'a biyu da zo raka'a ƙarshe maimakon ya yi zaman tahiya ya sallama sai ya manta ya miƙe ya ƙaro raka'a ɗaya sai ya sallame maimakon ya kawo wasu juda rafkanuwa sai duk ya manta bai tuna hakan ba sai yana dab da zai fita masallaci sai ya koma ya yi sujuda ina matsayin ita kanta sallata shi ita wannan sallah yadda yi dinnan haka ake amma abin mamaki ita tambayta ce abin mamaki kuma ina fatan fahimta yadda ya faɗa ɗin haka yake a wajen malamai cewa wanda sujuda rafkanuwa ta kama sai manta bai yi ta ba ya zama ba a samu fasili mai tsawo ba ba a samu abin nan ba bai fita ya je wasu wurare wasu abubuwa gaba ɗaya ya manta da abin nan ba ko da ma ya fita masallaci ne zai dawo ya tsora ya sujuda kuma sallar shi ta yi babu komai sallar shi ta yi to amma ka ga yayi abin da ya kamata ko ya man karatun ne manta ko kuma dai fasaha ce to Allah alama dai amma dai ita wannan sallah a wannan surar ta yi daidai Allah karba mana mace idan ta yi barin ciki wanda bai wuce wata ɗaya ba shi za ta yi sallah ko sai jinin ya ɗauke sai jini ya ɗauke mata in dai jini ne wanda sanadiyar haihuwa to wannan jini zai hana sallah sai in ya ɗauke tukuna wannan kuma malam ko ya halarsa a buɗe taro da addu'a kuma ko ya halarsa a yi kuɗubatul haja wajen buɗe taro da taro na 'yan siyasa bude taro da addu'a ko kuma taron mene kudubatul haja magana guda biyu ne ina fatan fahimta so ban san wani dalili karar da ya nuna cewa a ce a bude taro da addu'a ba abin da ya gudana a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabata shine kudubatul haja din wannan tana wakiltar dole addu'a da zaka yi ina fatan fahimta da haka wannan abin ban san asalin shi ba cewa a bude taro da addu'a a zuwa kaza wannan sannan magana ta biyu cewa taron 'yan siyasa shi ma taro mai manci za a yi ku bude shi da mere da kurbatul haja amma ka kuma ya koma ya zama ne iskanci shine bayan an kurbatul laji an fara kuma a kira masu ganga a kira suwaye to kaga in siyasan sai su gyara kenan Allah ya samu dace in kai ustazi ne kaje sai ka kawo musu wannan canji din in kana da ikon hana wannan iskancin da ake wajen taron siyasa sai ka hana in babu gwargwadon abin da za ka iya hana ka hana ka bar shi haka nan don gyara yana farawa daga mataki zuwa mataki allah bai dora maka laifin abin da baka iya canza shi allah samu dace muna babu bayani adalci man kala inna salatal wusta hiya al-asr babun bayanin dalilan waɗanda suka ce salatul asr ita ce salatul wusta mun kwana a hadisin da ya gabata hadisin da aka samu sayyidina Ali dan Abi Talib yana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga kafirai cewa Allah ya sa kaburbukan su da gidajen su ko kuma da cikunan su cika da wuta tunda sun ga shigaltar da mu daga sallar la'asar yau za mu tashi na gaba disi na gaban da malam cewa haddathana Abubakar ibn Abi Shayba wa Zuhair bin Harbin nan ne ko وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن سبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء malaci haddasana abubakar ibn abi shaiba malam abubakar dan abu shaiba ya bamu hadisi wa zuhairu bin harbin da malam zuhairu dan harbin wa abu quraibin da malam abu quraibin qalu duka wayannan malamai na muslim suka ce haddasana abu muawiya malam abu muawiya ya bamu hadisi cikakken sunan shi ne muhammad ibn khazim ad-darir shi kuma yace an amanil a'mash daga imamu a'mash an muslim ibn subaihin daga muslim dan subaihin an shutairi ibn shaklin daga wani mai suna shutairi ibn shakal kaji wani suna fa shutair ibn shakal shi shutair baban shakal suna son shi ne dai a gidansu ala samu dace an aliyin ko amma malin ce thiqatun tabatu mutumin kirki ne an aliyin daga ali dan abi talib Allah kara masa da kale ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yawmal ahzabi ranar da aka yakin ahzab shagaluna anis salatil wusta kafare sun shagaltar da mu daga barin sallan nan mafi kima da daraja salatil asri annabi sai ce ita ce sallar al'asar mala Allahu buyutahum wato ita salatil asri ita badar ce na mene salatil asir badar na mene salati alwusta din nan ina fatan fahimta yawa to don haka wannan karin cewa salatul wusta da Allah ya magana sallar asr ita ce salatul wusta mala Allahu buyutahum Allah ya cika gidajensu wa quburahum da kaburburkan su naran da wuta summa sallaha sannan annabi ya sallaci sallar asr din bainal isha'aini tsakanin isha guda biyu kakkaru ya kajan ce isha guda biyu ba wai ta yau da ta gobe ake nufi ba a urfin magabata sukan ce sallan magarba isha sallan isha da muke ce sa isha da aka to tsakanin magarba da isha sai sallace sallan la'asar din kun fahimta kar kuma ka fahimcewa a sai dai sallan magarba sai sallan la'asar sai a tsakiya sannan isha shi ma kar ka fahimci wannan kuskure ina fatan fahimta abin da ake nufi a wannan lokacin ya sallah kamar da sauran ruwaye suka ambata cewa annabi ya sallar la'asar din bayan sun bar wajen zamu ji nan gaba bayan sun bar wajen sai annabi ya sallah yasa aka kira sallah ya sallar la'asar sannan yi magarba sannan isha ake da yi su Allah samu dace malam ke cewa yawa bainal magab mushairi sallah tsakanin sha'i guda biyu malam cewa haddathana aunu bin sallamin kufi قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا مسلم يتي حدثنا عون بن السلام مالا عون بن السلام يا بام حديثي شيكم يتي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي محمد بن طلحة اليامي يا بام حديثي عن زبيد دق زبيد عن مرة دق مرة عن عبد الله دق عبد الله قال يتي حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم mushrikai sun tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an salatil asri bai samu yayi sallar asar ba shine ma'ana an din da zaka faɗa an an an fahimta ko habasa an salatil asri an tsare shi bai samu yayi sallar asar ba kaka fancin zo sun saranda din shi ne ya ba sa a saboda sun zo za su shigo to annabi ya shagala da menene haka wannan rami na gwadalu an fahimta to tun da su ne sanadiyar da ta sa ha aiki ya hana manzan Allah sallallahu alaihi sai aka jingina mene wannan laifin a gare su aka ce habasal mushrikuna tare ba zuwa kace kakai sallah ba ina fatan fahimta ba ce manzan Allah kakai sallah asaba kakai kaza kakai kaza a su ne sanadiyar da ya sa manzan Allah ya shiga da wancan aikin to sai zama su ne za su ɗauki wannan hukuncin wannan laifi shi sa kuma Allah bai tsitsi ne musu ya musu mummunan addu'a jama'a kuma mutu wani abin ko da haka ya kai ɗan waka fahimta idan ka zama sanadiyar wani abu ya zama ya yi rizultin zuwa ga mummunan sakamako to za ka ɗauki wannan hukuncin wannan lamari ɗin fa statement ne kai na harzika mutane to aka harzika aka je aka yi kashe-kashe to za ka ɗauki nauyin wannan statement da naka da kai statement ne kai ka rubuta a whatsapp ko kuma facebook sai zama ya sa an ɓata image na wani mutum ina fatan fahimta sai zama ana zagin shi to za ka ɗauki alakin zagin wannan mutumi ɗin da cin mutuncin wannan mutumi ɗin da aka sai mutane su kiyaye wannan lamari ɗin idan ka zama sanadiyar abu to za ka ɗauki nauyin wannan abin sai ce salatu asir mala allahu afwafa ajwafahum allah ka cika jauf jami ajwaf jami na jauf cikin su wa quburahum da kaburkan su naran ka cika shi da wuta au qala ko kuma cewa manzan Allah yi hashallahu ajwafahum hasha ya hashu hashuwan shine cikawa din shi ma da mala'a da alhashu duk ma'anas mene mana guda ɗaya da cewa Allah ka cika cikansu da kaburburkansu da wuta Allah shi kyauta jama'a kun fanci wani abin ko ma muslim sake cewa qala haddathana ya habina ya tamimi قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليتي حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ما لن يحيى لن يحيى التميمي أبام حديثي قال قرأت على مالك يتي لي قرأت وجن إمام مالك عن زيد بن أسلم دق زيد بن أسلم عن قعقاع ابن حكيم دق قعقاع بن حكيم ko ƙaƙa sunan wani mutum ne jarumi cikin sojojin musulunci shi sa kaji yan boko haram sun samu wani suna sun makala wancin su ko abu ƙaƙa aka yi canji an ce kaci wai abu ƙaƙa haka ne ƙaƙa wannan sunan da wahala ina fata an fanci abin nan Allah samu dace kuma halarsa ka sa ɗanka sunan musamman an samu wani soja gwarzo a musulunci wanda ya taimaki addinin musulunci da gwarzantaka kuma sunan shi kenan ya ce an abi yunusa daga abu yunusa maula aisha radiyallahu anha wanda bararren bawa ne na nasha Allah kara mata yadda mana wanda ta yanta annahu qala yace amaratni aishatu an aktuba laha mushafan nana aisha ta umarce ni in zauna a rubuta mata mushafi nata na kanta kun gane ya iya rubutu kenan wannan bawa din da aka yanta ya kware sai ce to ta zauna ga takarda ga tawada ga alƙalami ya rubuta mata ƙur'ani wa qalat kuma sai ta ce idza balagta hadhihi al-aya idan ka zo wajen wannan ayar wace ce fa'adhinni ka gaya mun shine ka sanar da ni fa'adhinni shine ka sanar da ni hafizu ala salawati was salati wa tana nufin wannan ayar ke cewa ku kiyaye ku tsare dukkan salloli was salati wusta kuma ku tsare sallar wannan mafi kima mafi daraja kaga dhikrul khas ba'da al'am yu'akkidu wa la yukhassis ko dhikrul khas ba'da al'am yu'akkid wa la yukhassis dan Allah ya ce hafizu ala salawati dukkan salloli ku tsare su ku ba su kula ku ba su muhimmanci ina fata an fahimta ya muwa musulmi muna yawan magana kan sallah baicin shahada abin da yake bai da mai addini shine mene sallah idan ka je lahira sallah ta yi kyau za a komai zai kyau idan ka je sallah ta yi matsala komai ya samu matsala ina fata an fahimta da haka a tsaya a koyi sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan sallah din sannan kuma muna shawartar duk inda aka samu dama a ringa bayyanar da ita kana force ne sss ne kai dss ne kai eh sannan kai soja ne army staff ne lieutenant colonel general ne kai idan lokacin sallah ya kota ka ce zaka je lokacin sallah ka yayi ka bayyana da zaka yi sallah ku je ku gyara masallacin ku a ofishin dss ku gyara masallacin ku a ofishin yan sanda ku gyara masallacin ku a ministry a sakatariya ku gyara a sa lasifika kuma a ringa kiran sallah a je a ringa yin sallah wannan addininmu ne ba terrorism ba ne ba terrorism ba ne domin shi ita ƙasar ta tattalin haka ta tattalin cewa kowa ya addinin shi mu sallah kuma ita ce ginshiki na biyu na addininmu kuma daga cikin sallah shine har da bayyana da ita da kuma kiran sallah din haka mu Allah dama already shi muke bayyana to amma constitution din ma da ake bi na ƙasa ya ba da dama haka din dan me kana musulmi kake boyin sallah dan me kana musulmi baka so a ce kana kula da sallah anya kai musulmi ne kuwa ina ba ta fahimta to duk haka din da muke mi abin nan ko tashi ku kira sallah azgan ka yallabewa na ka sauko masallaci ka je kai sallah sauran na ƙasa da kai ka dawo kaga wani bai baka ce kai wani ba musulmi bane kai akai ba an kira sallah baka je kai sallah ba tashi ka je kai sallah ina ba ta fahimta wannan abin Allah zai samu dace abinda Allah ce da mu shine hafizu Allah salawati ku kiyaye dukkan salloli wa salatul wusta sallan nan mafi daraja ita ma a kula da ita falamma balagtuha shi wannan bawa na Aisha Allah kara mata yadda ce da nazo daidai wannan aya cikin musafin da nake rubuta Aisha azantuwa sai na izinin ma'ana sai na sanar da ita cewa to ranki dade nazo inda kika ce din nan fa'amlat alayya sai ta zauna temin dictation temin shifta ta ce hafizu ala salawati to rubuta ya kada altawada ya sarƙame ce ta ce rubuta hafizu ala salawati ka rubuta haka wasalatil wusta wasalatil asiri wa ƙomulillahi ƙanitina kaga sai sha ta ƙari mai kenan salatil asiri a cikin wannan aya ɗin kun fahimta sai ce ƙalar sai ta ce qalat aisha sai aisha take cewa sami'tu hamir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama naji wannan ayar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauke da wannan fassara cewa salatul asr ita ce salatul wusta kun fahimta to zamu zo makan hadisi nan gaba hadisin bara'u cewa ai abin da ya faru shine tana daga cikin ayoyin da aka share lafazunsu aka bar hukuncinsu ina fata kun fahimta abin da ya shafi annasku a cikin addinin musulunci akwai annasku shine Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ina fatan fahimta Allah ce ma nansakh min ayatin ba wata aya da zamu shafe ta aw nunsiha ko mu barta ko mu share ko mu barta yadda take na'ti bi khairin minha aw mithliha za mu zo da mafi alkhairi fiye da wanda muka share ko mu zo da wata irinta kuma alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kai bai hudi da kake zargi kake zumbada baki baka san Allah na da iko akan komai bane daga cikin ikon shine har ya share kaza ya kawo kaza ai da ku da abin duka bayin sa ne ina fata an fahimci wannan abin so a cikin nasku akwai nasku tilawa wa baqa'ul hukmi a shafa karatun a bar hukuncin yana nan kamar wannan aya hafizu ala salawati was salatul husta salatul asri wa qumu lillahi qanitina kun fahimta sai aka share beni wa salatul asri sai aka bar hafizu ala salawati was salatul husta wa qumu lillahi qanitina amma ita kuma salatul asri position ɗinta na nan a yadda ke duk da an share karatun amma tana nan a matsayinta ita ce mene salatul wusta din kaga wannan an me kenan nusikhat tilawa wa baqal madha al hukm kamar inda Allah ke cewa ash-shaykh wa shaykhukatu idza zana ya farjimuhuma batta da dattijo namiji da dattijuwa mace idan suka yi zina aka masu a jefe su ne nakalan min Allah wallahu azizun hakim aya ce a cikin suratul ahzab tabbatacciya ina fatan fahimta kuma sabai suka ce mun karanta ta mun yi sallah da ta mun yi kaza mun yi kaza da khamsa rada'atin yuharrimna har Aisha tana cewa wannan ayar ma tana ga cin wanda ta zama a ƙarshe ƙarshe aka shafe ta sanda manzon Allah ya rasu wasu na can suna sallah da wannan a matsayin aya ta Qur'ani wanda ma'ana suke can wasu garuwa ba telefon a lokacin babu internet ba kaza in aka sha hukunci sai an watanni watakila bai kai wajen ba ina fata kun fahimta don haka an share ayar hamsa rada'atin yuharrimna an shafa wannan amma mutane ba sani ba wasu da sun riga sun koyaya sun tafi garin su misali wani ya zo ya zari ya ji wannan ayar ya tafi sakwato kai na tsammanin daga nan zuwa sakwato lokacin ba wannan means of transportation kuma ba means of communication ya kake ganin wata nawa za a bi abin bai kai labari bai kai ba zai yin wata ɗaya ko wata biyu ko sama da haka misali ko ba haka ba to manzon Allah ya rasu su suna can suna suna karanta a mazan Qur'ani ne shine ya take cewa manzon Allah ya rasu alhalin wasu na ibada suna karanta wannan ayoyi din zindikai ɗin shi'a ce suka ce ka gani wannan yana cewa an canza Qur'ani kenan ita ma Aisha ai ta ce annabi ya rasu ana karantawa sun kasa cewa an share ayar ne ina fatan fahimta fa ta'akhkhara naskhuha sai shafe ta ya zama da ya zo a ƙarshe ta haka wasu ba san an shafe suka cika amfani da ita amma kuma zai yi ijima'in sahabban manzan Allah ne kuma su zo su yi ƙur'ani daga cin ijima'in har da sayyidina Ali dan Abi Talib aka wajen rubuta ƙur'ani tun zamanin sayyidina Abubakar Aliyu na nan bai inkari ba yana ga cikin manyan gwamnatin tarayya ta sayyidina Abubakar lokacin da aka zo zamanin Usmanu Aliyu na da rai yana ga cin manyan gwamnatin tarayya bai inkarin wannan abun ba sannan da Aliyu zo bai canza ba ina fatan fahimta mun kanta Bukhari ko makon ji ina ji kanshi zamu tashi a Bukhari cewa kuna da wani abu Qur'ani daban kusa Aliyu ko Ahlul Baiti wanda ba na mutane ba ce abinda kuke da shi sun muke da shi ba wani abu sai dai fahimtar Allah azza wani abu daban daban ko daban yawa na fata kun fahimci wani abu don haka suna suka na rashewa wai an sha wai suna suka wani ƙwarar cewa ai gashi ya ishara ma an shasha an canza ƙur'ani wallahi ƙur'ani ƙarya ne ba abin da ya canza shi ba abin da taɓa ƙur'ani yadda Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid cewa wani abu batil ƙarya ba ta izuwa kai inda za a iya kawo ƙarya a ƙarita ƙur'ani yadda yahudawa ke son su kawo cikas addinin musulunci da nasare me yasa ba su kawo ba ina fatan fahimta wai sai wanda ke da an musulunci ne ce ai wannan kaza da kaza wannan qur'anin ba cikin qur'ani bane wane ne an cancanta kaza an cancanta kaza ina fatan fahimta cikin wanda suke danganta kansu cikin addini ma akwai mu'tazila waɗanda suke gan cewa ai waɗannan bai kamata a ce akwai annasku a cikin alkur'ani ba domin nasku sai suka amfani da kwalwarsu kai ne sai kai gida haka sai gobe kuma sai ka ɗakin nan me yasa bai fita ta kofa kaza ba me yasa bai kaza sai ka rushe ka gyara kaza me yasa kai haka kai ma an samu nasku tare kai ko amma mai kawo wannan nasku ɗin ka jahilci wani abu ya bayyana wani baka sani ba ko ba haka ba to amma shi Allah ba haka bane to sai suka kwatanta aikin mutane da na Allah suka ce baya halarta a ce akwai annas qawani ga kuma Allah ce ma nan sak min ayatin aw nusyanati bi khairin min aw mithliha kan cika ku da dogon zance akan nasku tunda ba shi muke bayani ba amma dai ala ai halin wannan hadisi daga cikin nasku tilawa wa baqa wa madha al hukm kamar dake a cikin ash-shaykh wa shaykhatu nusika tilawa wa baqa madha al hukm ina fatan fahimta to kuma ma akan shafa tila akan bar hukunci akan shafa kummuci kuma a bar tilawa din wa zai kawo misalin nasku tilawa naskul hukum wa baqa'u tilawa a cikin qur'ani eh yawa motso a bakata da akwai ahayu ga sanar a cikin bakara da ya ishe ku misali ga sauti na sayi wanda ke misali ga sanar da mace na masha Allah waladhi tawaffawna minkum yadharuna azwajan sai aka ce mene wasiyatan ila wasiyatan azwajin mata ila al-hawl ghayr ikhraj da idda shekara ɗaya daga ba kuma sai aka share ta zume ne wata hudu da kwana goma amma disam da cikin bakara amma karatun na nan kuma amma hukuncin an soke shi idan mace ta yi zina da ake yi wallati a tina fahishata minkum wallati a tina fahishata min nisa'ikum shi ala ce mene fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta ya tawaffahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila dan haka ake in aka mace ta zina aka samu shaidu hudu to za a kulle ta ne a gida kawai daurin rai da rai ne kuma babu bambanci budurwa da bazawara da mata aure duka daurin rai da rai ne kawai sai hatta tawaffahunna al-mautu amma maza fa wallazan ya ce na min maza kuma sai Allah ce fa'azuhuma a sa takalmi da ɗan bubbugi bakin sa haka dan ya sakare jibe shi bar mutunci kun ga wannan amma wannan tilawar tana na amma an shafa mene an shafa hukuncin an cancanza shi to wannan kuma duk abu ne dake cikin ilimin Allah madaukakin sarki wani babin an zo a ta takfili akan matsala Allah samu dace jama'a na fatan funce wannan abin so wannan yana ga cin babin da aka shafe dan haka wannan aya da Aisha ta rubuta sai zama hukuncin bayan da ta akan wancan hamsar za'atin nan ita ma shi haukanta aisha bata san an shafe mene ba wannan ƙarin salatul asr a cikin wannan aya din ba shi yasa take ta dagi akan ra'ayinta har sai da aka zo ce a rubuta a cikin musafinta amma ijma'in sauran sahabbai da suka ruwaito karatun ya shafa wannan magana ta na ana sha Allah ƙara mata yadda Allah samu dace jama'an fahimta ko إمام مسلم قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى ابن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزل هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق الله هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يا بام حديثي shi kuma yace akhbarna yahya ibn adam malan yahya dan adam ya ba mu hadisi qala haddathana fudail ibn marzuq yace fudail ibn marzuq ya ba mu hadisi an shaqiq ibn uqba daga shaqiq dan uqba shi kuma yace an albara ibn azib daga bara dan azib Allah kara musu yarda qala yace nazal hadhihi alaya wannan aya ta sauka hafizu ala salawati was salati al wusta wadda ke cewa ko kiyaye salloli gaba daya da sallar nan ta mafi daraja wasalatul asri sai kawo shi ma cewa akwai kalma wasalatul asri a cikin ayar fa qara'ana ha ma sha Allah mun karanta wannan aya Musa bai gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki so mu karanta tsawon lokaci thumma nasakha Allah ana nan sai Allah shafe wannan aya ba gaba ɗayan ta bai shafe wani bangare kenan fa nazala sai ta sake sauka da lafazin cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitina fa qala rajulun kana jalisan inda shaqiqin wani mutum ya kasance yana zaune a wajen shaqiq wanda ya rubuta hadisi daga barawo kenan sai ya ce hiya idan salatul asri ai wannan sallar kenan sallar salatul wusta kenan ita ce sallar asar kun gane ma'ana wani mutumin sai istinbadi hafizu ala salawati was salati al wusta wa salatil asri kun fahimta sai bara ci to an shafe ta kuma hafizu ala salawati was salatil wusta ba a sa wa qumul laqan ce to aiko inda haka ne fassara salatu ba shine sallar asar din kenan in ji wannan mutumi kenan fa qala al bara'u sai bara'u yace kad akhbartuka kaifa nazalat kai wani irin mutum ne ai na baka labarin ya ta sauka wa kaifa nasakha Allah ya Allah madaukakin sarki ya shafe ta wallahu alamu sani gaba daya yana wajen Allah madaukakin sarki ne jama'a na fata an fahimci wannan abin Allah sa mu dace to malai sake cewa wa qala muslimun warwal ashji warwahu al ashja'i an sufyan ath-thawri an al-aswad bin qais an shaqiq bin uqba an bara bin azib qala qara'naha ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam zamanan bimithli hadith fudayl bin marzuq malai ce qala muslim to kaga ta'liqi ina jin na farko da muka karo shi kenan ko qala muslim kaga wannan ta'liqi ne bai ce haddathana ko akhbarana ba ina fatan fahimta to ce qala shin warawahu al-ashja'i yace al-ashja'i ya ruwato shi wai ashja'i shine ubaidillah ibnu ubaidir rahman abu abdurrahman al-kufi suka ce thiqatun ma'mun ina fatan fahimta shi sai yake cewa an sufyan ath-thauri ya ruwato daga sufyan ath-thauri an al-aswad bin qais daga aswad dan qais an shaqiq ibn uqba daga shaqiq dan uqba an bara ibn azib daga bara dan azib kale shi qara'ana ha ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kanta wannan aya tare da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi zamanan tsawon lokaci bi mithl hadith fudail ibn marzuq ya kawo irin ruwayar hadisin fudail ibn marzuq ina fatan fahimta to ka cinci ka cinci wa zai gano me yasa muslim ya kawo wannan me yasa muslim ya kawo shi ya kawo shi mu'allaq bayan can yana da hadisin ko mene muttasil sai kawo shi ta'aliki an fahimta to a takaice dai shi wannan fudailu ibn marzuqin din nan yana daga cin marwaitan da wasu malamai sun taba shi wasu ce da'ifi wasu ce kaza da kaza akwai maganganu akai ina fatan fahimta to shi ne na musulun sai so ya magance mene wannan maganar raun da ake toma shi fudai dan marzuk din ta hanyar wane sai da cewa a to ai ga aswad dan qais kulura waye rawi a can wajen daga shaqiq ibn uquba shine fudail ibn marzuk ko kuna bi na kuwa fudail ibn marzuk shine dalibin shi ko to waye dalibin shaqiq ibn uquba a wannan hadisin aswad ibn qais yanzu an same kenan a cikin mutsalol hadis an samu taba'a kenan kun fahimta to kuma dama malai suka ce wa mata tubi a sa'irul hubzi ko bai mu'tabarin da kaza da kaza kaza sara hadisu hasana da haka muslimin ya kawo wannan ruwaya ne dan ya jabar mene wancan fudai dan murzuk da ake cewa cewa ba shi kadai roto wannan hadisin ba daga shaqiqa dan uquba a ga yazid abin nan ga wannan mai suna aswad dan qais shi ma roto wannan hadisi din daga wane ya roto shi daga shaqiqa dan uquba Allah sa kuma wannan kanikanci ne na ilimin hadisi kun fahimta ko shi sa galiban mutum zai koyo na hadisan ya dan samu koda kaɗan ne daga cikin ilimin musalul hadis da ilimin rijal jarwar ta'dil to sai ka fi jin daɗin gudanar da karatu koyon karatun hadisi din Allah sa mu dace wannan kuma daga cikin abin da malamai suka ce da bukhari musulun suka yi kakan ga iya bukhari ya fi rubuto hadisin mutum kaji an ce ai fulanun da'ifun ko sa'ul hibzi ko yahimu ko kaza da kaza a far kaza sai ka ce to buhari ya ce hadisin littafin shi hadisai sahihai ne muslim ma ya ce sahihai ne aka aka ga hadisin wani a cikin hadisin littafin sa shine in bakalo ka ka zama rudade kenan shine mas'alatul intiqa suna lalibai su wari wasu hadisan da'ifi sai su ruwaito in ya samu yana da goyon baya yana da wasu hanyoyin ingantattu hadisin kun gane na ba ku misalin wannan kwanaki idan aka samu wani makareci ko wani mutum banza duk abin da ya faɗa ƙarya ne eh misali sai wani ya zo ɗan iska ne ka ganshi kullun shan taba ya zauna can ya ƙarya ya ce wani yana tambele misali sai ya fito sai ya ce maka ai yanzu na zo pz 'yan sanda da 'yan kasila sun kace mai suna rikici su isu akan mashin ko misali ko ba ka ba sai ka ce da Allah magana banza ne wa da fa wannan sha uku sha hudu ne kawai shikenan ko ba haka ba ai ba za a sha hadisin shi karan farko ko eh me yasa ba za a amsa ba saboda mashirmanci ne ba an san hadisin shi makareci ne ko kuma abin nan ko ba haka ba dan kan kana da hankali zaka zo ka ce ah to jama'a kawo mun bari jama'a yanzu muka zo labari ya zo mana cewa a fiza ana na riki tsakanin yan sanda yan kasila kaza da kaza kaza wa ya ga muka sai ka ce wani ta ce ah liman kai ma kashi lafiya kuwa ina fatan fahimci wannan abin amma da ya kawo shikenan kana ne sai wani mu'tabar ya zo wani da mutumin kirki babu laifi sai ce yanzu ko muka wuto ana rikici tsakanin suwan da suwan da wannan abin ina fatan fahimci wannan abin eh to yanzu wancan hadisin mashirmancin ya fara samun safatin ko bai samu ba sai ga wani mutumin kirki gamgam ya zo da irin wannan bayan cewa wallahi muka wuce ana wannan rikicin da kaza da kaza a wajen pizza kun bin abu to yanzu wannan makarecin da yanzu wannan hayi zai magana shi ƙarya ce ina fatan fahimta mata yanzu wannan da ya kawo ta tashi daga ƙarya ta zama gaskiya yanzu da za ka bala barka cewa ne gaya mu an yi kaza kaza ce ba a ce liman kai shi mai ba so mun da a cikin maganin shi ne a ciki yana iya yin gaskiya sai aka samu na gaskiyar sakamakon wasu dalilai suka taimaka mata ko ina fatan fahimta to shine akan samu bukhari musun sun yi wani sai a ce mas'alatu intaka sun laliba a cikin hadisan mutum mai rauni sun zakulo inda aka samu ya gaskiya sakamakon wasu dalilai din yana fatan kun fahimci wannan abun to wannan aiki ne tukuru da malaman da suka yi mana Allah sa mu dace to irin shi ne na Imam Muslim yayi wannan abu da aka galiba wanda aka sace a Bukhari ko a Muslim akwai hadisi da ifi wawaye ne ba su bi hanyoyin da ake magana ba da sun tsaya sun kalbe Bukhari ke nufi a ciki da sun gane matsalas Allah sa mu dace don haka wannan abu ne sai amma Muslim ya kawo wannan ta'aliki kenan sannan kuma wannan ta'aliki da malai ya kawo imamu abu awana ya kawo shi imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya kawo wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah ta'ala ala samu dace ai za su kawo shi ya zama da'ifi ba su kawo shi ba kun ji abin da malai shi da ce shi wannan da'ifin ne da aka soke shi misali in ya tabbata da'ifi ne ya ba su kawo hadisin a cikin littafinsa ba ala samu dace wannan shi ne ƙarshen mujalladi na goma sha uku na wannan sharhi da muke bi na البحر المحيط الثجاج شري مسلم ابن حجاج an fahimta ko shi malam ke cewa dai ya gama wannan sharhin sanasa kadin tayitu min kitabati juz salisa ashara min sahih muslim sahih imam muslim al musamma bil bahr al muhit al sajjad sharh sahih muslim ibn hajjaj ba'da salati al jumu'ati yawm al jumu'ati al mubarak yace ya gama bayan sallar juma'a ranar juma'a aiki suke dare da ranar mutanen nan in kana bin littafin sai ka ja ce wannan ya gama shi bayan azhar wani ce ya gama bayan asuba wannan bayan magariba wannan bayan kaza bayan kaza aiki suke bi ta karam babu kakkautawa sun ci ribar rayuwarsu Allah ka azurta mu ka ba mu koyi da su ma ya rubuta shekara 1426 ya gama wannan mujalladin kenan yau shekara nawa kenan hmm? goma sha bakwai kenan ko sha uku kenan hudu ga goma sha hudu ga uku sha bakwai kenan ya ga sha bakwai kenan da gamawa ya ce as'alullah al'azim as'alullah al'ali al'azim rabbal arshi azimi an yaj'alahu khalisan liwajhil karimi wa sabal lil fawza bil janna bi jannati na'im li wa li kulli man talaqa bi qalbin salim innahu bi ibadi ra'ufur rahim wa akhir da'wana alhamdu rabbil alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sai kawo salati ga manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid gashi nan sai kashe shi haka galiban malamai suka irin wannan ɗabi'a in suka gama karanta ko karanta littafi ka rubuta a ƙarshe sai su salatin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam abubakar goma da ya karanta labararin biyu ke a wancan lokaci din kusan duk littafin da ya gama sai salatin manzon Allah sallallahu alaihi shine alama ya gama kenan ta akwai mazaje fa malam yanzu ka ko dan karamin labararin namu ka dan baka sai ka ce ka ai sai ka shekara kaza ko ina fatan fahimta Allah samu dace haka mala albani yake cewa shi ba wani littafi da yake da shi a laburarinsa da ka san laburar ne kai mai saurari daga nesa da baka sani ba ko kai da baka san laburarinmu na darul hadis ba ba za ka gane wannan labarin ba ba wani littafi da yake da shi mala albani a laburar da bai karance shi ba sannan kuma babu wani littafi da ya saya sau biyu wajen ya manta ya siya a duk littafin ka gani suka guda biyar yana sai sai ta ɗaya ta biyu ta uku ta ta biyar duka sai in kana ma'amala da laburar ne sannan za ka fahimci wani abin kana can sai ga ya sa alama nan ko ya ta'aliki a nan wajen ko ya reference ka ko littafin na karanta ma sai da ya shari ce to wannan littafin da ka gani fa littafi ne na shirka da kafirci kan gan shi a wannan laburar da ka zai ta'aliki tukuna ina fata mu dan ka zo ka dauka dauka littafin musulunci ne kai ta karatu sai da yi wannan ta'alikin a ciki ina fata an fahimci wannan abin malamai tuni suke wani abu matasa tun ake samun mutane sama da lokacinsu lokaci ne kawai mutum zai bayar ya zama dama ka samu shiriya ta ulumul ala an kintsa ka ka kintsu sannan akwai lokaci kuma da sa rai ina fatan fahimta za ka samu an karance ga sanin malamai da suna sun yi wani ilimin a najeriya kawai malam alkasim hoto shi ma daga cikin malam da allah ya buɗa masa ga saurin karatu ga haddacewa ina fatan fahimta Allah da ya samu dace Allah sa albarka dalibai dai yan uwan malamai su tashi dalibai su tashi karatu da ya kamata musamman hal ake cikin to yanzu zamu shiga cikin littafi na gaba insha Allah ta'ala inda musulmi ce babu man fatatu salatu salatun aw aktsara aw aktsara kayfa yaqdiha babun da zai mana bayani man fatatu salatu mutumin da wata sallah ta subuce masa aw aktsara ko kuma sama da sallah daya sallah ɗaya zuwa biyar bakwai takwas goma biyu mai uku daidai to kai fa ya ƙaddiha ya zai rama wannan sallah ɗin kun gane yanzu ta yiwu eh a bisa jahilci baka san ba a barin sallah abin nan ba sai wani misali kai wuni ɗaya baka yi sallah ba kaga akwai salloli guda biyar sai ka ji wa'azi za ka yi abin nan ɗin ai ba a jinkirta sallah ko kuma sallah biyu ta kubuce maka ko guda uku to abin tambaya yanzu ga wata sallar ta zo za mu yi mu isha misali kai kuma ba kai azhar la'asar magariba ba yanzu za ka yi magariba ne za ka tsaya sai ka jero wa'ancan ne ko kai za ka yi isha yanzu sannan ka rama wa'ancan shi ne abin da yake nufi kun gane kadawul fawaitin da suke zuwa cikin dafan fiqihu shi ne za ka yi abin nan ko kuwa a dunkule malamai sun magana guda ku ne akan matsalar wasu na ganin cewa eh kana da zaɓi ne kawai yanzu sa kai sallah alhadira tana na wada yanzu kana da wasu a baya wasu ka gani ko dai kai ta yanzu sannan ka rama ta bayan ko kuma kai mene na bayan sannan ka zo ka yi wannan ta yanzu din kun fahimta to kaga wannan kun fahimci wani abun ko an ba da sun ba da zaɓi to akwai kuma irin su mazhabin malikiya suke gani a'a ba za ka yi ba sai dai ka biyo baya in dai bai kai sallah biyar ba su ne kaɗan ɗin a wajensu kenan sallah hudu ce aka biyo ka to sai ka yi ta farko tukuna misali sai ka yi asuba a zahar la'asar magariba isha sannan ka ɗora asuba da ke kanka ina fatan fahimta yauwa to haka suka jera wannan lamari ɗin wasu ga suna ganin kuma za ka gama wannan ne mafi yawa malamai da yawa daga cikin wasu malamai suna ganin cewa za ka yi fa'ita ɗin tukun ayi hadira ɗin wadda ake ciki yanzu sannan sai ka ramo wancan da suka goge maka ɗaya ce ko guda biyu zance mafi nagarta dai musamman yadda kadis za makaranta yadda manzan Allah shi ne ya fara rama wadda ta kubuce masa ne ina fatan fahimta sannan ya zo saura ɗin yawa da ke shi yanzu da haka abin da ke daidai shi ne za ka rama wadda ta kubuce maka sannan sai ka zo kai wadda ake ciki wannan shi ne zance mafi nagarta insha Allah ta'ala Allah samu dace إمام مسلم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحانا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب إمام مسلم حدثنا حدثني أبو غسان المسمعي مال أبو غسان المسمعي يا بام حديثي ومحمد بن مثنى ده محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام ده معاذ بن هشام قال أبو غسان مالم مسلم نفرقو أشكي سيشين أبو غسان سيتي حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام يا بام حديثي قال حدثني أبي yace babana Hisham ya ban hadisi an yahya bin Abi Kathir na ga ya dan Abi Kathirin qala yace حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يابا محديثي عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله الله قارى مسير ده أن عمر بن خطاب للي سيدنا عمر بن خطاب يوم الخندق رانا يكن خندق جعل يسب كفار قريش يا رنگ زاجين كافرون قريشاوا shine ja'ala yasubbu kuffar quraish ya ringa shine suke ce afa'alu madha af'alu shuru ja'ala kenan tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar a cikin nahwu ko na Allah samu dace ma'ana ya ringa zagin sai yana tsitsi ne masu wa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah wannan zagi da ka jina masa fa wallahi ma kitu wallahi ma kitu an usalli al-asara ban kusa da yin sallar la'asar ma'ana ban samu na yin sallar la'asar ba hatta kadat an tagarwa shamsu har sai da rana ta kusa ta faɗi kada ya raga shamsu ke ce a fa'alul muqaraba in an ce kadal gulamu yahtalim ma'ana yaron ya kusa fa'alul muqaraba cikin nahau kenan ko ya kusa balaga kenan kadal darsu an yantahiya darasi ya kusa ya kare to shine ce cewa hatta kadati shamsu an tagriba har sai da rana ta kusa fadi kenan a wannan yana nufin kenan Umar ya samu bi sallah rana bata fadi ba kenan وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace fa wallahi in sallaituha na rantse da Allah ni ma ban sallaci al'asar din ba gara ma kai ka samu kai amma ni ban ma samu na ba saboda aiki yayi tukuru in sallaituha in anan ba shartiya bace ma'ana ta mene ai ma sallaituha kun gane fa wallahi ma sallaituwa ba in sallaituwa ba dan shi da shartiya ce ta nemi jawabi kenan wallahi ma in sallaituwa ai ma sallaituwa ma'ana ban yi sallar asar din bane ma fa nazalna ila buthan jabir ce sai muka sauka cikin wani kwari fa tawadda'a buthan cikin kwari ne fa tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tawadda'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi alwala mu ma sauran sabai muka alwala fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'asra sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'asar ba adama garabati shamsu bayan rana ta fadi thumma salla ba'da al magriba sannan manzan Allah ya sallan magriba bayan ya gama sallar al'asar din kaga wannan akwai tartibul fawaid kenan manzan Allah sai da al'asar sannan ya sallame ne sallan magriba Allah samu dace za mu bi waɗannan hadisai sannan mu waiwayo su insha Allah ta'ala da yake lokaci ba zai ishe mu ba na cikakkun bayani game da matsalolin hadisan Allah sa mu dace shike ƙarshen babu kenan ko eh akwai hadisi ɗaya ko malai ce qala wa haddathana abubakar ibn abi shayba wa ishaq ibn ibrahima قال أبو بكر حدثنا وقال إساق وأخبرنا وكيع عن علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله مسلم يتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر دان أبو شيبة يبام حديثي وإسحاق ابن إبراهيم دمال إسحاق دان إبراهيم قال أبو بكر أبو بكر سيتي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع معناه وكيع شنو مالم إسحاق دا أبو بكر كينا an Ali bin Mubarak daga Ali dan Mubarak an yi bin Abi Kathir daga ya dan Abi Kathirin fi hadal isnadi a cikin wannan isnadi bi misi da irin wancan ruwaya na wannan hadisi da muka ji na wanda ya gabata jama'an fahimci wani abun ko Allah samu dace to a cikin nan wajen akwai fawaid tun daga shan babin kenan fa'idoji da malam ya kawo mana a cikin wannan babi din yace cewa almas'alatu thalisa mas'ala ta ko fi fawaidihi game da fa'idojin da mu tsinta a cikin wannan hadisi din na farko malam ce mashru'iyatu qada'il fawaid fil jama'a halascin rama gudaddin sallah ko kubutattun sallah a cikin jam'i kuna tafiya wani abu ya sa sallah ta sa ba ku samu kun yi ba Allah shi kiyaye in sata mutane sun biyo ku a guje kaga ba magana sallah ana so za a kin nafin ɗinku eh kuna can kuna ta falfala gudu can sai kuka haɗe a wani kun tsira wani kayan la'asar ai kai asar ma ban yi ba ni ma ban zahar ɗin ba to ya halasta me kenan a jayi wajen ramata jama'a ban ci abin ko Allah kiyaye ya Allah kamar maganin matsalolin nan yace lima taqaddami ruwati isma'ili wa bi qal aktharu ahli ilmi illa layth ma annahu ajaza salata jama'a jama'atan idha fatat ina fata mun fahimci wannan abu cewa wannan ita ce maganar da ta tabbata shine abinda ma abinda mafi yawan malamai abu suka tafi akan shi kenan sai dai lays dan sa'ad al-misri ce a idan ka zama fawaid ba za a jam'in su ba amma malaci kaga fa ya halasta kuma cewa idan kuka zo sallar jam'i sai ba ku samu ba ku koma ku gefe ku jam'i kuma to me bambancin su kenan ina fata mun fahimta Allah samu dace wa minha daga cikin fa'idojin za a samu jawazul yamini min ghairi istihlafin halaccin rantsuwa ko da ba a ce ka rantse ba idan tadat maslahatu zalika min ziyadatu ma'aninatin aw nafi tawhim idan bukata ta kama na ƙara aminci samun natsuwar zuci ga wanda kake magana shi ko kuma tunkuɗe wani wahami manzo Allah sai ce wallahi ma ko in sallaituwa ni ma ban yi ba me yasa saboda Umar din samu natsuwa akan zafin da ya debo kan cewa an hana shi bai samu sallah ba Allah samu dace kai sabai sun sha bamban da mu fa su kaga abin da ke damun su kai kuma in kaga mutun na fada wani akan kudi ne kawai ina fata mai an dan mai cikas akan kudi ne fada mai yake amma ba ga mutun na fushi ba saboda wata da'a ta Allah ya rasa ta Allah shi kiyaye wa min ha daga cikin fa'idojin annabi za su ilal insanu hal sallaita jaza an ya kula idan aka tambayi mutum ka yi sallah ya lasa ka ce ma sallaitu ka ce ban yi sallah ba daidai da magana bauchi ba wai in ka ce wani ka gama sallah ce na gama wai sa ce kai mummunan ladabi ko da ke kun ba ku san wannan hausa ba ko sai da a ce wani ya yi da sallah ba za a ce ya gama sallah ba wani ka gama ka mutu kenan ina fatan fahimta to nan su kuma suna in kan cewa kace ma sallaitu kaman ka munan dabi ne to ga manzon Allah ya faɗa kaga ba wanda ce manzon Allah ne manzon dabi wa alaihi bawaban nasa'i imamu nasa'i yayi babi akan wannan matsalar fa qala sai babun idza qila lil rajuli hasalaita hal yaqulu la idan aka ce mutum yayi sallah zai iya cewa la thumma awrada al haditha ihtijajan al jawaz sai ka wannan hadisi da ya kafo da cewa cewa la din ya halasta wa minha daga cikin fayilojin dai bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaqi wa husnul ta'anni ma ashabi bayanin irin kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawan bin abu sannu a hankali tare da sabansa wa ta'allufihim da kuma renan zukatansu wa ma yanbagi li iktidabihi fi zalika kuma yana yana cewa ya kamata mu zama muna koyi da manzon Allah cikin halin haka din shine duk yadda da yabo na Umar da cewa wallahi ma sallaituwa kaza kaza da kaza wannan duk kyakkyawan hali dan ya kwantar da zuka zuciyar mene na Umar dan Khattab Allah kara masa yarda ina fatan fahimci wannan abu wa minha daga ciki malace fihi mashru'iyatu tartib bainal fa'ita wal waqtiyya shine ya hal wato shar'ancin jerantawa tsakanin sallar da kubuce da kuma sallar da ake ciki yanzu a yi wakazalin kai bainal fawa'it wal aksar haka nan tsakanin kuma sallon suka kubuce din misali azhar al asr magariba ne ba za ka ce bari yanzu rama fara rama magariba sannan kawo asuba sannan ka a haka za ka jero da suke a cikin abin nan ina fatan mutane sun fahimta kun gane ba za ka abin ka cakuɗa su ba haka nan yadda suke a jeren nan in sun kai wannan jeren in bi ne uku biyar to haka za ka jeren to su Allah samu dace sai malam yake cewa wal aktsaruna ala jujubi ma azzikir mafi yawan malamai sun kam cewa jeranta salloli din da yin su kafin wanda ake ciki din wajibi ne ma azzikir matukan mutun na cikin tuna ya tuna ba manta yi ba la ma annisiyan amma ban da sanda mutun ya manta ka manta sallah guda kaza ne sai kai misali ka manta da banka azhar da asar sai ka tuna al'asar sai kai al'asar din sai bayan ka tuna kai abba kai azhar ba to yanzu ba za a ce wacce al'asar da kai ta rushe ba sai ka tashi sai kai azhar din ina fata an fahimta Allah sa mu dace malam cewa qala shafi'i shafi'i ce la yajibu tartibu fiha shafi'i ta ba kan cewa ba dole sai an jeranta su ba kawai kowace ka kama kai kai amma wani kaga zahiri ya cikar da wani tsari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama din wasu ya ci bayanin khilafi zalika fi zalika fil mas'alati taliya bayanin sabanin malamai kan haka zai zo a cikin mas'ala mai zuwa shine mas'alatul rabi'a insha Allah ta'ala zamu zo kanta in Allah da malai cewa minha daga cikin fa'idojin annahu stadalla bihi man qala la yashrul adhan fa'ita cikin waɗanda suka kafa hujja da cewa idan salloli suka kubuce maku sai kuka zo za ku raba sai kuna kira sallah ba sun kafa hujja da wannan hadisi din wannan wani saɓani na malamai kenan idan salloli suka kubuce maku misali misali kun kwanta bacci ba ku tashi ba sai da rana ta bugo ku ga kuna da yawa za ku yi sallah za ku rama asuba kenan yanzu tunda lokacin ta ya wuce rana ta fito za ku kira sallah ko ba ku kira sallah ba wasu ka ce ba za a kira sallah ba me dalilin ku shine wannan hadisin a wajen su kenan yawa na fatan fance wani abu amma wasu kuma suka ce za a mai kenan za a kira sallah wajen rama sallah da ta kubuce din wa ajaba man qala bi bi anna al maghrib kanat hadiratan wadan suka amsa ma cewa to ai magariba wadda za a yi ta kasance wadda ai za a yi ta walam yadhkur rawi al adhan laha shi mai ruwaya bai ambaci an kira sallah ba waƙad urifa min adati sallah salama to kuma an suna daga cikin al'adar manzan Allah al'adhanu ko al'adhanul hadira shine kiran sallah ga wata kenan don haka urfin manzan Allah zai hukunta cewa to ita magarba duk da sahabu bai ambace ta anan ba da ambaci kiran sallah an kira mata sallah ba amma za amfani da urfi na manzan Allah shine cewa an kira mata sallah domin baya sallah ba ta da kiran sallah din ba kuna fahimta abin da ke nufi yau ana fahimta sosai in akwai wanda bai gari bai daga hannu kan mu je nesa mara biyu an fahimta to Allah samu dace kun gane a cikin hadisi mana aka ce an kira sallah dan magariba ko ba haka ba to amma yaya manzo Allah ke sallah musamman kuma sallar da ake ciki hali a yanzu kun fahimci wani abin ko a manzo Allah sai an kira sallah to sai a dauki wannan urfin a fassara wannan yini da aka ciki ake cikin sa sai ya ce malam sai ke cewa fadalla ala annar rawi taraka dhikra zalika sai wani cewa marwacin ya bar ambatan haka ne mene la'annahu lam yaqa fi nafsil amri saboda a cikin haƙiƙanin amarin wai kiran sallan bai faru ba wato uqiba sai malaman suka ci gyara bi ihtimali an takuna al-maghribu lam yatahayya iqa'aha illa ba'da khuruj waqtiha ala ra'yi man yadhhabu ila al-qawli bi tadyiqihi wato sai musu ba suka ba da hamsa cewa akwai yiwuwar cewa ita sallar magariba manza Allah bai shirin yin ta bane a wannan karan farko din illa ba da khuruji waqtiha illa ba da khuruji waqtiha sai bayan fitan lokacinta ala ra'ayin man yadhhabu ila an ila alqawl bi tadiqihi ga ra'ayin waɗanda suka toka cewa akwai kunci wajen lokacin sallar magariba din dan wannan lokacin da aka yi raka guda uku shine lokacin taka wannan bayanin mun gabatar da shi a baya wa akasa zalika ba'dhum fastadalla bil hadith ala anna waqt al maghrib muttasa wasu kuma suke aka saka kace magriba lokacin ta na da fadi a dunkule dai wannan bahasin da yake malike tattaunawa shine cewa ita sallar magriba din koda a ce muqaddara ba a kira mata sallah din ba a wannan sallah din da aka yi al-sabi mai ruwa bai ambace shi ba to dole za mu ɗauki urfi na manzan Allah salama sannan za mu tuna cin sahihul bukhari lokacin da manzan Allah ya sa bilal gadin sosi bacci shi ya tashe su kuma lokacin sallah shi ma bilal bacci ai da aka tashi aka bar wajen aka je za a rama manzan Allah ya sa an kira kuma ita wannan sallah matsin fa'ita take ita ma dan ba hadira bace ina fatan fahimta wannan cewa in an tashi kira za a kira sallah ayi kama ga duka salloli fawaita idan kuna da yawa din insha Allah ta'ala ina fatan fahimta Allah samu dace ana nan lokaci ya kure kuma shine karshen fa'idojin da malai ya kawo sai Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi kan sauran matsalolin da shi kuma sauran hadisan insha Allah ta'ala abinda muka fadi daidai Allah shi ba mu lada laifukan mu da kurakuran Allah ya shahi na'am wa alaikumus salam azar na'am na'am na'am a za ka yi sallar azhar ɗinka ne na fahimtar barci ne ba ka yi azhar ba bacci ya ɗauke ka ba ka tashi ba sai da ana kiran la'asar ko kuma an mata da ikama za a yi la'asar ka ga ba zai yi maka mene ba ka yi azhar sannan ka je ka yi la'asar kafin ka yi ma azhar shi abin nan to abin da ke kanka shi ne ka yi sallar azhar ɗinka sannan sai ka je ka yi la'asar ko da shi wancan jam'i ya kubuce maka ina fata mun fahimci wannan abin saukin da malamai ka kawo shine da a ce zai iya zuwa kai alwala ka zo ka tar da su sai ka bi sallah al'asar din da kai kuma kana da niyyar mene sallah azhar in suka gama sai ka tashi kai al'asar din naka insha Allah Allah samu dace Allah muqassim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته